إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتينا الإمام البخاري لكي لا ليجزاكي وانا يمتشي na laraba yau 24 ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan goma miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke karanta littafin nan mai suna al-wabil sayyib min al-kalim at-tayyib wallafar al-imam أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى كما وانا شيني درس منا تلاتنا عشرين دا تلاتين دا بكوي كو ها نا تلاتين دا بكوي السادسة عشرة شيني ذا متاشكو السادسة عشر فائدة تذكري تقوم شاشدة تقوم شاشدة annahu yurithu hayatal qalbi zikiri yana gadar da rayuwar zuciya wa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiyyah taqaddasa Allah ta'ala ruhahu naji shaykh al-islam ibn taymiyyah Allah ya tsarkake ruhinsa ya kula yana cewa az-zikru lil qalbi mithlu al-ma'i lis-samak misalin zikiri ga zuciya kamar misalin ruwa ne ga kifi فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء يا يا حال كيفي زي كسنشي يا عندي ربو دروا أتشي قبل فوائد الذكر دا ابن القيم رحمه الله تعالى يكي أنبتا أولا فسل وانا itace fa'ida ta goma sha shida wanda muka ce ya faɗi wajen fa'ida saba'in da uku wanda ya ce sun kai wato za a iya ambatar fa'ida ɗari to amma ya amfaci 73 wanda muka ce wani malami ya kammala su zuwa 100 to ta sha shida cikin waɗanda ya ambata yake cewa annahu yurithu hayatal qalb ambatan Allah yana gadar da rayuwar zuciya wato zuciya takan zama da ranta yayin da ya kasance mai ita yana ambatan Allah ko da yaushe saboda ka zuciyarsa za ta rayu akasin haka kuma zai kashe zuciya wato rashin ambatan Allah zai kashe zuciya saboda ka zuciyar mai ambatan Allah ita ce rayayya zuciyar wanda baya ambatan Allah matacciyar zuciya ce shine ya kawo maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda kamar yadda muka sani yana daga cikin kuma in ce shine mafi girman malamin sa mafi girma daga cikin malaman sa ba ya da wani malami da ya tasiranta da shi ya kuma amfana da shi ya ɗauki ilimi da tarbiya a wajensa kamar yadda ya ɗauka a wajen shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala wanda lokacin da muka fara karatun wani littafi mun ambaci wani ɓangare na wannan batu yadda ibn qayyim ya kasance wato almajiri ɗalibi wanda ya amfana da malaminsa kwarai da gaske ya amfana da iliminsa kuma ya amfana da irin abin da ya gani tattare da shi na tarbiya wanda shi ne mafi mafi tsadar abin da ɗalibi zai ɗauka daga wajen malaminsa abin da zai ɗauka daga wajen malaminsa na tarbiya ya fi tsada fiye da abin da zai ɗauka na ilimi kuma wannan shi ne yake nuna tsananin alaƙar da take tsakaninsa da malaminsa to shi ne yake cewa ya ji malaminsa shaikhul islam ibn taimiyya qaddasallahu ruhahu yana fada kaga wannan kalma qaddasallahu ruhahu tana nuna mana cewa lokacin da yake wannan rubutun ibn taimiyya baya duniya bayan ransa ne yayi wannan abin shi yasa ya masa addu'a da irin wannan addu'a addu'a ce da ake yi ga wanda ya rasu ba ga mai wanda yake da rai ba yace na ji shi yana faɗa yana cewa az-zikru lil qalbi mithlu al-ma'i lis-samak zikiri matsayinsa a zuciya kamar matsayin ruwa ne a gurin kifi yace fa kaifa yakunu halis samaki idza faraqa al-ma yaya halin kifi zai kasance yayin da ya rabu da ruwa wannan ansa kowa ya santa shi yasa ba ma sai ya faɗi ansar ba duk wani mai hankali ya san alakar kifi da ruwa ma'ana rayuwarsa ba za ta yi ba sai a ruwa idan aka fitar da shi to ba jimawa ba zai ɗau lokaci ba zai mutu ya gangara to haka zikiri yake a cikin abin a tare da ɗan adam wato idan ka fahimci yadda tashbihin yake za ka fahimci tsananin amfani wato bukatuwar zuciya zuwa ga ambatan Allah wato idan mutum zai yi gafala ya manta da Allah subhanahu wata'ala cikin al'amuransa to ba zai dau lokaci ba zuciyar za ta mutu yadda ka san kifi ba zai dau lokaci ba yayin da aka raba shi da ruwa zai mutu to haka zuciyar ma ba ta dade ba ashe kaga akwai bukatuwa mai tsanani da zuciya take da shi zuwa ga ambatan Allah bukatuwa ce kuma wacce babu wani lokaci da za a ce ta kare yadda ka san kifi ba wani lokaci da za a ce yanzu kifin nan ya rika baya bukatar ruwa don haka a cire shi daga ruwa zai ci gaba da rayuwarsa tunda ka san haka ba za ta yi ba to ka fahimci cewa to ita ma zuciya ta dan adam ba da za a yi ta rabu da Allah kuma ta ci gaba da zama da rai saboda haka za ta zama ta ce zuciya ne matukar dai aka da zarar an raba ta da Allah subhanahu wataala ashe kaga muna buƙatar mu kasance tare da Allah subhanahu wataala a kowane lokaci a kowane kiftawar ido saboda rashin wannan zai haifar mana da mutuwar zuciya yace as-sabi'atu ashara as-sabi'atu ashara fa'ida ta goma sha bakwai annahu qutul qalbi war ruh annahu qutul qalbi war ruh wato shi zikiri shi ne abincin zuciya shi ne abincin ruhi fa'iza faƙadahu al'abdu sara bi manzilatil jismi idha hila bai na huwa bai na ƙutihi afon idha hila bai na huwa bai na ƙutihi idan bawa ya rasa ambatan Allah ko idan zuciya ta rasa ambatan Allah sai ta zama kamar a ce jiki an sanya shamaki tsakaninsa da abincinsa ka san yadda jiki yake bukatar abinci idan har aka dakatar da bawa jiki na dan adam abinci ko na dabba to zai rika zagonyewa zai rika ramewa zai rika wato lalacewa har ya kai ga halaka a hankali a hankali zai ta ci baya wasu cututtuka su ta shigarsa daga ƙarshe kaga ya halaka to haka zuciya take da ambatan Allah idan ya kasance an daina mata ba ta ambatan Allah ko an shiga wani abu ya shiga tsakaninta ne to duk wasu cututtuka kuma za su rika shigarta za ta rika kamuwa da cututtuka za ta rika lalacewa ƙarshe ta halaka sauraka yadda jiki jikinka yake buƙatar kasance kana bashi abinci mai lafiya kyakkyawa domin ya zama na ka ci gaba da tsare lafiyar jikinka da kuma tsare karsashinka da karfinka to haka nan zuciyarka take da bukatar wannan domin ta ci gaba da rayuwa kuma ci gaba da zama da karfinta da karsashinta idan har ka daina to daidai yake da ka daina bawa kanka wato ka daina ka hana jikinka abinci da zarar ka hana jikinka abinci to babu makawa yanzu nan ne zaka ga dan adam ya shiga cikin hali na tagayyara to shine ce wa hadartu shaykh al-islam ibn taymiyah marratan salla al-fajr ce wata rana na zo na samu na samu shaykh al-islam ibn taymiyah yayi sallar asubahi ya gama sallar asuba thumma jalasa yadhkuru Allah ta'ala sannan ya zauna inda ya sallar asuba yana ta ambatan Allah ta'ala ila qaribin min intisafin nahar har dab da rana ta raba tsaka wato dab da zawali sun maltafata ilayya sannan sai ya waiwayo yake ce wa kala ya ce mun hazihi gadwati walau lam atagadda hadha alghada la saqatat quwwati wannan shine abincin rana na shine abinci na na rana idan ban ci wannan abincin ba to zan rasa karfi na aw kalaman qariban min hadha ko ya faɗi magana wacce take dauke da wannan ma'anar wato anan zamu ga irin wato sila wato karfar alaka da take tsakanin ibn al-qayyim da malaminsa ibn taymiya waɗannan abubuwa da ya ruwaito daga malaminsa ba a rubuce za ka same shi ba in ba a gurinsa ba wato da za ka karance littafin ibn taymiya kakab ba za ka ga wannan ba tunda wani abu ne da ya safi sirarsa shi sirarsa ya ya rayu haka ba zai rubuta ga yadda nake rayuwa ba sai dai abinda ɗalibinsa ya gani to da ya gani kuma din ya nakalto domin cike yake da wani abu na tarbiya wanda wannan ita ce samara ta haduwar dalibi da malami asali yadda shi addini yake abin da ilimi yake na addini haka ya kamata ya kasance alakar dalibi da malami alaka ce ta tarbiya sabanin yadda makarantu na zamani suka mayar da abin alakar malami da dalibi wanda ya zo neman satifike zai yi sana'a shi ma malami sana'arsa ce ya shigo makaranta ya koyar saboda kamar dan kasuwa ne da kwastomansa sun hada kasuwa haka haka haka alakar dalibi take da malami a cikin makarantunmu shi dalibi yana ganin malaminsa shi ma sana'a yake ai biyan sa muke shi ma malami yana ganin wannan dalibin shi ma ba ba ba dan Allah ya zo nan ba ya zo neman certificate ne don haka in bai ci jaraba sa ma tsanarsa zai yi haushinsa zai ji saboda haka sai ka ga malami ya shekara guda yana koyar da ɗalibi ɗalibin bai ma san sunan shi ba yanzu kwanan ana jarabawa wani ɗalibi yana tambayar ana ana ce rubuta sunan sunan malamin ka a jikin takardar jarabar ya ce shi bai sani ba bakari ya ce shi bai sani ba ya gama jarabawar malamin yake amma bai san sunan shi ba ma to yaya za a yi ya ɗauki wani abu na koduwa a wajensa babu babu wani alaka kawai alaka ce ta kamar an shigo kasuwa kawai za ka yi ciniki da musulmi da wanda ba musulmi ba da mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba haka haka haka makarantu suka zama saboda haka kaga an cire musu ruhin su ruhin da ya kamata a samu yanzu a kasashe na musulmi za ka ga ministry of education cewa ake mata wuzaratar tarbiyya ana ma cire kalmar ta'lim din wuzaratar tarbiya saboda shi ita tarbiyar shi karantarwar makasudin shi shine samar da tarbiyar saboda haka ba sai an faɗi ma shi karantarwar ba sai kawai ce wuzaratar tarbiya to amma yanzu babu wannan gaba ɗaya ya zama fanko an zare wannan shi yasa zaka ga hatta zubin da da da bature ya zo mana da shi na bada ilimin ya canza ɗalibi a zaune malami a tsaye shi yana zaune shi ko malami duk tsufansa yana tsaye haka zai tsaya tsaye idan in ya zauna ma wani ba zai ji abin da yake faɗa ba shi kuma yana zaune in ya ji bacci ya baccinsa to idan muka duba muka ga yadda shi musulunci ka duba ka ga yanzu yadda ibnul qayyim irin alakarsa da malaminsa saboda ka yana daukan daga cikin rayuwarsa yana daukan abubuwan da zai tasirantu da shi har su zama masa ilimi shi yasa kamar yadda muka faɗa ibnu qayyim daga cikin waɗanda cikin ɗaliban ibnu taymiyyah masu yawan ibada mun faɗi wannan ga wanda za su koma baya za su ga wannan abokansa da waɗanda suke almajiransa duk sun ba da wannan shaida yadda yake tsawaita sallah da yadda kuma mutum ne mai yawan hajji da umara da waye da waye da sauransu wasu littattafan nasu kamar zadul ma'ad ma kaga akan hanyar sa ta zuwa hajji ya rubuta shi to shi ne yake cewa daidai wato sallar asuba ya zo ya samu malaminsa ibn al-qayyim abin ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ya yayi sallah ya zauna kamar da kuka sani hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam daban-daban sun zo suna fadar falalar wanda zai yi sallah cikin jami'i kuma ya zauna inda yayi sallah yana ambatan Allah har lokacin da rana ta fito ta hudo sannan ya tashi raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sallah الفجر في جماعة ثم جلس في, م... في ثم قعد في مجلسه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كان كمن حج أو اعتمر كان كأجر حج أو, أو عمرة تامة تامة تامة مازال ce wanda ya yi sallah ta asubahi cikin jam'i sannan ya zauna a inda ya yi sallah yana ambatan Allah har lokacin da rana ta fito sannan ya tashi ya raka a biyu to wannan daidai yake da ladan hajji da umara mazala ce cikakkiya cikakkiya cikakkiya to anan ibnul qayyim yana kawo mana wannan misali da shi wannan magana da shi ta shi malam ibnu taymiya yayin da ya salla ya zauna yana ta ambatan Allah ila qaribin min intisafi nahar kun san sallar salatu shuruq ko kace mata sallar walaha tana farawa ne tun daga lokacin da rana ta ta hudo ta yi haske lokacin da ta yi haske ba wai tana jajajajanta ba ta hudo kuma ta yi haske har zuwa gabanin zawali idan in zawali ya zo shi kenan an shiga sallar azahar kafin rana ta yi zawali duk wannan ɗan tsokokin lokacin sallar sallar walaha ce wacce za a yi bayan hudowar rana lokacin da ta yi haske suna ce mata salatu shuruk idan ta ƙara har ta fara zafi to lokacin suke kiranta salatu duha annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da muslim ya rawaito yana cewa salatul awwabin hina tarmudu al-fisal hina tarmudu al-fisal al-fisal sune kananan abin ƴaƴan ƴaƴan taguwa kananan ƴaƴan raƙuma to lokacin da rana ta fara zafi in suka shiga rairayi za su rika jin zafinta to daidai lokacin masu komar da al'amarin su ga Allah sukan tashi su yi sallah ita ce sallar walaha to ibn taymiya yakan zauna har ila qaribin min intisafin har kusa da dab da rana ta raba ta raba tsaka wato dab da azhar zai zauna kuma ya ta ambatan Allah ba zai shagalta da hira ba ba zai shagalta da wasu abubuwa ba in banda ambatan Allah anan zaka fahimci haka lokacin da ibn qayyim ya zo ya same shi bai kula shi ba sai bayan ya kai wannan lokacin shi yasa ya ce sun maltafata ilayya sannan sai waiwayo kaga ya shigo amma ya zauna shi kansa akwai girmama malaminsa da girmama abin da ya same shi yana yi in yau waninmu ne zai shiga ya samu malaminsa irin wannan duk bukatunsa zai ce to ka biya min bukata ta zanzan fita ina da wani abu ba zai tsaya jira shi ba zai wahala ya zo ya same shi a masallaci a daidai wannan lokacin kuma yana da bukata ya zauna awanni yana jira a yadda tarbiyyar tamu ta zama ba zai yiwu ba yana zuwa zaka gaisa malam gunka na zo abinda zai ga masa gunka na zo saboda haka ya katse abinda yake yi ya biya masa bukatarsa shi kuma ya tafi harkokin gabansa to wannan shi zai nuna maka bambancin tarbiyyar su da tamu saboda haka ya shigo amma zaunawa yayi shi kuma ya ci gaba da bukatar sa har sai da ya gama abin da yake sun maltafata ilayya sannan sai ya waiwayo ni to sannan da ya waiwayo shi sai ya bashi wata tarbiyar har ila yau shi kansa zaman sa a wannan lokacin har zuwa wannan lokacin wani ilimi ne ya karu da shi sai ya ce hazihi gadwati wanda yana nuna shine karan farko da ya same shi a cikin wannan yanayi ya ce to wannan shine abinci na na rana idan har ban ci wannan abincin ba yadda ka san ban ci abincin rana ba to ba zan ji karsashi ba zan ji karfin jiki ba saboda haka yana buƙatar yin wannan a kullun saboda daidai yake da motsa jikin da kake yi da sassafe din nan za ka ga tashi da sassafe ana kama sallah asuba put mutum ya fita ya kama hanya ya yi gudun kilomita shida inda kuma da Allah ne ya ce a rika yin wannan sai kaga an samu matsala amma da yake an ce zai kamu da cututtuka an bai yi ba to shi wannan shine motsa jikinsa na farko da zai yi kuma shi zai bashi ibnul qayyim a cikin zadil ma'at da ibnu muflih ibnu muflih a cikin littafin al'adabu shar'iyya ibnu muflih shi ma almajiri ibnul qayyim almajiri ibnu taymiya ne da ibnu muflih da ibnul qayyim dukkaninsu almajirai ibn taimiyya ne ibn muflih ya girmi ya girmi ibn al-qayyim to a littafin al'adabu shar'iyya na ibn muflih da kuma littafin shi ibn muflih shine ibn taymiya yake cewa anta muflih ba ibn muflih bane kai anta an san muflih shine wanda ya rabauta yace anta muflih kai ba ba dan muflih din bane kai ne muflih din eh ciki sun yi magana akan amfanin wannan zaman hatta ga lafiyar jiki ga lafiyar jiki cewa yana taimakawa wajen lafiyar jiki wato mutumin da zai yi sallar asuba bai koma bacci ba ya zauna in kuma haba zai koma bacci ba kaga gare ya zauna ya ambaci Allah din ya zauna ya ambaci Allah to wani yana taimakawa lafiyar jiki ce komawa bacci bayan asuba din yana taimakawa wajen jiki ya samu matsala to sun yi magana akan wannan to shi kansa kuma ambatan Allah din yana daga cikin amfaninsa yakan karawa jiki karsashi idan za mu tuna lokacin da na Fatima radiyallahu ta'ala anha ta je ta samu annabi sallallahu alaihi wa sallama tana neman a basu wacce za ta rika taya ta aiki ta je ba ta same shi ba ta bassar lahu a gurin ɗaya daga cikin matansa cewa ta ji labarin an kawo bayi saka tana son a bata yar aiki saboda aiki yana mata yawa da nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aka gaya masa sai ya je gidan na Fatima radiyallahu ta'ala anha ya je ya same ta da sayyidina Ali ya zauna tsakankaninsu sai yake gaya musu cewa yake gaya wa naji saƙon da kika bari a gaya mu cewa kina son khadim sai yace awala adullukuma ala shay'in khairin lakuma min khadim bana gaya muku abinda yafi abinda kuke nema na yar aiki ba ce in kuka zo kwanciya ku yi subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 yace fadhalika khairul lakuma min khadim in kuka yi haka yafi muku yafi muku khadimin da za ku nema ibn taymiya alaihi rahmatullah yake cewa wannan yana nuna maka cewa ambatan Allah yana ƙara wa mutum karsashi da nishadi da ƙarfin jiki saboda haka abinda kike ganin ba za ki iya yi ba ke kadai saboda kina jin jikinki ba zai iya jure ma wannan wahala ba yi rika yin wannan sai kin ga yafi amfani sama da hadimar da za a kawo miki kawo miki shi yasa sai na ali ce tun daga ranar ban taba kwanciya ba ban yi wannan ba tun daga lokacin wannan shine bambancin mu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ni da ku sau nawa za mu ji hadisai na annabi sallallahu alaihi irin wannan amma sau nawa muke dabbakawa sabanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su yatta siji sami'na wa ata'na ne su siji su da'a yace ban tun daga ranar da naji ban taba bari ba abin da ɗansa abin da muhammadu hanafiya yake tambaye shi ce hatta har a lokacin yakin siffin har a lokacin da aka yi yakin siffin a daren da za ka kwanta sai da kai yace har a ranar har a ranar ban manta ba bala'in da ake ciki da ƙura da take tashi ba ta sa na manta ba mu ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ga abdullahi dan umar yake cewa ni'mar rajulu abdullah lauka ne ya komi minan lai ce ma dalla da mutum kamar abdullahi da a ce yana kiyamun laili ya ce tun daga lokacin baya bacci a dare sai dan kaɗan tun daga lokacin to wane shi ne bambancin mu da su mu za mu ji amma ba lalle mai aiki da abin da muka ji ba amma su in sun ji za su yi aiki da shi kuma daga lokacin da suka je ga lokacin za su fara aiki da shi karuwa sahabin da ya zo da zobe na zinari annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar masa dan me zai sa a matsayin shi namiji zai sa zoben zinari saboda haka sai ya cire ya jefar bayan annabi sai ya tafi sahabbai suka dauko masa zoben sa suka ce a ka dauka da me zaka jefar da zinari ma'ana tayu ai ba kai ne ba zaka samu amma mata kai za ta yi amfani da shi in kana da ƴa mace za ta yi amfani da shi kuma dukiya ce ka je zaka iya sayarwa ga wanda za su amfana da shi dan me zaka jefar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya cire ya jefar yace dan me ba za ka dauka ba annabi ba yana nufin kada kai amfana da shi a wani abu daban ba yana nufin kai kakkasa sai ya ce da su ba zai yi wa manzo Allah ya karbe abu ya yar ni kuma in bishi in dauka tun da dai har manzo Allah ne ya jefar da shi kasa ce to ba zan sa hannuna kuma in dauko shi ba haramun bane ya dauki zoben ya kai wa matarsa ba haramun bane ya ba babarsa ko yarsa ba haramun bane ya je kasuwar da ake sai da zinari ya sayar ya amfana da dukiyar duk ba haramun bane amma cin da dai har manzo Allah ya jefar da shi ƙasa shi ba zai sa hannunsa ya dauka ba to ya zaka kwatanta wannan al'umma da wata al'umma da ta zo baya shi yasa wato duk wanda ya san tarihin sahabbai da yadda suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dole ya ji ciwo kwarai da gaske ya ga wani kazami sakarai yana zagin su dole zuciyarsa ta rika raɗaɗi tana kumfa shi wai wannan wane ne shi hadda za ka dubi waɗannan bayan Allah da suka zauna da irin wannan ikhlasi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɓace su ka zage su ka ce ba su kyauta wa manzan Allah ba kai kai kake son annabi kai kake son iyalan gidansa shi yasa babu yadda za a yi rayuwa al'umma ta musulmi ta yi kyau har sai ta dangana rayuwarta da rayuwar waɗancan bayan Allah matukar muka sa shinge tsakanin rayuwarmu da tasu to fa babu yadda za a yi tamu ta kyau shine abinda Imam Malik yake ga mutanen zamanin sa ce abinda ya gyara waɗancan al'umma fa shi zai gyara mu saboda in muna neman gyara mu bincika me ya gyara su me koyi da su to wannan hadisi na na Fatima ibnu taimiyya alaihi rahmatullah ya yi hujja da shi akan cewa ambatan Allah yana sa wa jiki ya yi karsashi watakila yana daga cikin hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce in an ana fagen yaƙi a rika ambatan Allah idza laqitum allazi idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kaseeran wanda zai ƙara muku zuciyarku za ta yi ƙarfi kuma Allah subhanahu wata'ala zai sa muku wani jiki ƙarfi a jikinku ka duba lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam zai saukar masa da magana mai nauyi inna sanulqi alayka qawlan thaqila sai umarce shi da ya tashi wa min al-layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila tashi kai qiyamul layli wannan shine zai taimaka maka akan daukan waccan magana mai nauyi shi yasa surar ta fara da qumil layla illa qumil layla illa qalila nisfahu أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا so alaƙar zuciya da ubangiji da yawan ambatansa yana sa jiki yayi lafiya kuma yana ƙara ƙarfin da karsashi a jiki shi yasa ibnu taymiya ana yace in ban yi wannan ba to gaba ɗaya zan rasa ƙarfi na ayyana ba zan ji ni da nishadi da karsashi kamar yadda na saba ba ce hadhihi ghadwati walau lam ataghadda hadha bada lasaqatat quwwati ce wannan shine abincin na na rana in ban ci wannan abincin ba to karfi na zai zai saraya wa qala li marratan yace wata rana ya ya fada mu yake cewa la atruku dhikra illa bi niyyati ijmami nafsi wa irahatiha yace ban tsahirtawa da zikiri sai da niyyar in dan samarwa da kaina hutu komai ɗadar zai yana buƙatar samu yana ɗan hutawa ya ci to da niyyar ɗan hutu ne raina ta samu su hutawa ya na kan ɗan dakata li asta'id da bitilkar rahati li zikirin akar don in ƙara shiri da wannan hutun domin wani zikiri na gaba au kalaman haza ma'anahu ko ya gaya mu wata magana dai wanda shine ma'anar magana da ya gaya mu to duk waɗannan maganganun da malami yake da ɗalibansa ba za ka taɓa samunsa ba in ba shi a wurin shi ɗalibin ba shi malamin ba za ka samu ba yanzu duk littafin ibnu taymiya in ka kara ba ka samu waɗannan maganganun ba wani alaka ce ta malami da ɗalibinsa alaka ce ta tarbiya irin ta ce aka ruwaito mana kamar da yake cikin tartibul madarik na alqadi iyad cewa mahaifiyar imam malik tana tura shi gurin rabi'a ibn abi abdurrahman ta ce da shi ka je gurin rabi'a ka koyi ladabinsa kafin ka koyi iliminsa ma'ana ka ɗauki tarbiya a wajensa kafin ka ɗauki abin nan wannan shine bambancin wanda zai yi karatu a hannun malami na Allah da wanda zai yi karatu a cikin labarare wanda kawai labarare zai rika zuwa ko ya so kasuwa kurmi ya so littafi kawai zuba a gabansa ya bude wannan ya bude wannan to ba zai samu tarbiya ba ko da zai iya samun ilimin shi ma zai dau dogon lokaci kafin ya samu ilimin to amma ba zai samu tarbiyar da take cikin koyon karatu a hannun malamai na Allah ba الثامنة عشرة فائدة قوم شاتكوس أنه يورث جلاء القلب من سدئه كما تقدم في الحديث yana gadar da gogewar zuciya daga tsatsatta to yana gogewar zuciya tsatsatta kamar yadda ya gabata a sharhin wani hadisi na yana da hadisin al-haris ibn abi al-haris al-ash'ari wanda shi yake sharhi a bayan yayi doguwar magana akan wannan cewa ambatan Allah yana goge dattin da yake cikin zuciya wato dattin da yake cikin zuciya babu abin da zai fitar da shi sai yawan ambatan Allah sai istighfari sai tuba zuwa ga Allah shine zai rika wanke dattin da zuciya take dauka a kowane lokaci wa kullu shay'in lahu sada komai yana yin tsatsa yakan yi datti wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa abin da ke zama tsatsar zuciya shine gafala wato gafala ga barin ambatan Allah da kuma san bin san zuciya wajila'uhu dhikru wat tawbatu wal istighfar abinda kuma yake magogin sa da zai goge shi ya dawo ya kalli shine zikiri da tuba da da istighfari wa qad taqaddama hadha al ma'na ce wannan ma'anar ta riga ta gabata a baya yayi wannan magana da fadi kamar yadda masu bin karatun za su iya tunawa saboda haka mutumin da yake yawan ambatan Allah kamar yana yana wanke dattin da yake cikin zuciyarsa ne yana wanke dattin da yake cikin zuciyarsa da ambatan Allah a kwanan nan ina ga wani ya rubuto wani labari a cikinsa akwai akwai akwai akwai darasi ce wani ne ya ga dattijo yana yawan karatun alkur'ani amma baya rikewa amma fa kullun ka ganshi karatun qur'ani yake amma baya haddacewa baya haddacewa sai yaron yake ce masa baba ni kullun kullun sai karatun qur'ani da kake amma baka rikewa me amfanin kai ta karanta abin da ba rikewa zaka yi ba yana karanta ya dan rage amma abin yayi yawa kamar wanda yake so ya hadda ka san me son ya hadda ne kullun ka ganshi da qur'ani a aljihunsa cito ya ga shi kuma ba riƙewa yake ba zirarewa yake in yayi sai ya ce da shi ba ka gane ba sai ya ce ɗauko ya nuna masa wani kwando ya ce ɗauko kwandon can ya ɗauko ce je ka ibo mun ruwa je ka ibo mun ruwa a kwandon can ya je ya ibo ruwa ya ce ya za a ibo ruwa a kwando ce je ka ibo kai dai ba na sa ka je ka yi ya ibo ruwa kafin ya kawo ruwa ya zube ya ce koma ya kuma komawa kafin ya zo ruwa ya zube ya kuma komawa ya kuma komawa sai da aka yi haka sau da yawa sai ce me ka gani ya ce ni ba ga koyi ba ni ba dai mun da yi tawahala ba ya ka tawahala ni ya ce duba kwandon a sanda ka ɗauko shi haka yake ce a da na ɗauko shi da ƙura da datti da waye da waye ya ce yanzu fa ya ce a yanzu kar yawon ku kalkal ya ce to haka ƙur'ani yake ga yadda muke karanta shi duk dattin da yake cikin zuciya wanke shi yake ashe kaga ba a banza nake karanta dan ka ce ya zube ya je ya zube din amma dai duk sanda ya shiga zai fita ya ji wanke min abin nan to ambatan Allah yana ya wanke yana wanke dattin zuciya التاسعة عشرة أنه يحط الخطايا ويذهبها yana kankare laifuffuka kurakurai yana tafiyar da su fa innahu min a'zamil hasanati domin ambatan Allah yana daga cikin manya-manyan kyawawan ayyuka wal hasanatu yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka kuma suna gusar da munanan ayyuka kamar da Allah ya ce innal hasanat yuzhibna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana wa atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha nabi ce kabibi mummunan aiki da kyakkyawa sai ya shafe mummunar to haka wanda yake ambatan Allah to ambatan Allah nan hasana ce hasana kuma tana shafe mummuna saboda haka kurakuransa da yake yi wasu ma bai san yayi ba wannan ambatan Allah shi zai rika wanke masa yana tafiyar masa da waɗannan kurakurai al-20 fa'ida ta 20 annahu yuzilu al-wahshata bayna al-'abdi wa bayna rabbih tabaaraka wa ta'ala ambatan Allah yana kawar da kewa tsakanin bawa da tsakanin ubangijinsa tabaraka wata'ala fa innal ghafila bainahu wa bain rabbih wa bain Allah azza wa jalla wahshatun la tazulu illa bil dhikr domin gafalalle marar ambatan Allah tsakaninsa da ubangijinsa Allah madaukakin sarki akwai kewar da ba za ta gushe ba sai ta hanyar ambatan Allah wato mutumin da yake ambatan Allah to zai ji kusanci da ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka fargaba da tsoro zai ragu ma'ana ba zai rika jin tsakaninsa da ubangiji ya rika jin cewa ga wani nan wanda kullun jiransa yake azabtar da shi ko ya jefa shi cikin matsala ba yadda ka san mutumin da ka saba da shi to za ka saki jiki da shi ba za ka yi tunanin zai cutar da kai ba ba za ka yi tunanin wani abin ki zai fito ta ɓangarensa zuwa gare ka ba saboda sabo da kuka yi da shi to wanda yake ambatan Allah subhanahu wataala za a samu sabo tsakaninsa da ubangijinsa saboda haka har kullum zai rika kyautata zatan zatau game da ubangijinsa ko menene ya taso zai sa tsammanin cewa zai samu taimako ne daga Allah babu wani abin da zai cutar da shi dangane da alakarsa da ubangijinsa zai zama a natsayi sabanin wanda ba ruwan shi da ambatan Allah da haka kullun cikin firgici yake da tsoro ya hasabuna kullu sayhatin alaihim da haka duk wani dan rigim da yaji kawai zai dauka ubangiji ne yake su kokarin saukar masa da wata wani bala'i saboda me saboda babu wata kusanci tsakaninsa da ubangijinsa don haka kullun zai ta rayuwa tsakaninsa da ubangiji rayuwa ta mummunan zato su'udh dhann ba zai taba kyautata zato tsakaninsa da Allah ba za ka ga kullum ma yake kawai shi fa in ya mutu ma sai ya shiga wuta kawai ba ma makawa shi dan wuta ne saboda me saboda babu wani abu da yake ji na kusanci da ubangijinsa har da zai ji soyayyar ubangiji tare da tare da shi to ambatan Allah shi zai kawo kara kusanto da bawa zuwa ga ubangijinsa ya zama bawa ya saki jiki da ubangijinsa kuma ya zama mai kyautata zato gare shi wannan kewar da zai rika ji zai daina jinta saboda haka a ko'ina zai rika jin yana tare da wanda ba zai kyale shi ya cutu ba sawa'un a cikin jama'a yake ko shi kadai ne a cikin gari yake ko a dokar daji yake rana cikin haske ko ku cikin wato kungurmin duhu yake zai rika jin cewa babu wahsha domin a tare da shi akwai wanda ba zai kyale a cutar da shi ba saboda kusancin da ya samu da ubangijinsa azza wa jalla الحادية الحادية والعشرون فائدة عشرين دقايا أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيهه يذكر بصاحبه عند الشدة abin da bawa yake ambatan Allah da shi na tasbihi da tahmidi subhanallahi walhamdulillah to wannan tasbihin da tahmidin su za su tunatarwa da ubangiji mai yin su abin da lokacin da yake cikin wahala lokacin da yake cikin damuwa idan yana tasbihi yana tahmidi to wannan tasbihi da tahmidi shi zai tunatar da wato shi zai ambaci mai yin sa cewa wane wane mai yin mu ne mai tasbihi ne mai tahmidi ne yace faqad rawa al-imam ahmad radiyallahu anhu fil musnad an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala imamu ahmad a cikin littafinsa al-musnad ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna ma tadhkuruna min jalalillahi azza wa jalla lalle abinda kuke ambato na girman Allah mai girma da buwaya min at-tahlili wat takbiri wat tahmidi na hailala da kabbara da hamdala ya ta'atafna haula al'arshi suna haduwa da juna a daura da al'arshin ubangiji lahunna da wiyun ka da wiyin nahli suna da wani sauti kamar sautin ƙudan zuma yadhkurna bi sahibihinna suna ambatan mai yin su afala yuhibbu ahadukum an yakuna lahu ma yuzkaru bihi ashe ɗayan ku ba zai so ya zama yana da abin da za a rika ambatansa da shi ba wato lokacin da kake hamdala kake abin nan kake hailala kake takbiri kake hamdala da dukkan wani nau'i da kake na ambatan Allah waɗannan kalmomi da kake ambata na ubangiji na ambatan ubangiji subhanahu wataala suna haduwa a daura da al'arshin ubangiji su kuma suna ambatanka saboda haka kaga babu yadda za a yi ubangiji subhanahu wataala ya kyale ka lokacin da ka shiga wahala bayan sunanka yana daura da al'arshinsa sunanka ana ambatan shi kusa da al'arshi saboda haka kaga ashe bawa zai so ya zama da yana da abin da za a rika ambatan shi a can ko ko ko, ko a duniya a ce akwai wani mai daraja wanda a kullum a fadarsa aka zauna sai an yi maganar ka kana ga mai mutumin nan mutum ne da zai amfane ka lokacin da ka bukaci amfani a wajensa ai za ka so haka a ce akwai wani mutum da kake sa ran idan wani abu ya taso zai iya amfanar da kai a ce a inda yake kuma kullum ana ambatanka da alkhairi a gabansa ka san kai ma lokacin da wani abu za a ce wani ɗin nan da muke yawan faɗarsa yana cikin wata damuwa da matsala a taimaka masa da gudu za a taimaka maka don dama ambatansa kullum yawo yake a wurin a fadarsa to bare kuma fadar ubangiji a ce daura da al'arshi sunanka kullum waɗannan kalmomin da kake faɗa su ma suna ambatanka a can ai kaga ba yadda za a ka shiga tsanani kuma kasa samun tallafi da taimako daga Allah shi yasa hadisin yace afala yuhibbu ahadukum an yakuna lahu ma yuzkaru bihi yanzu ɗayan ku ba zai so ya zama yana da abin da za a rika ambatansa da shi a gurin Allah subhanahu wata'ala ba الثانية والعشرون فائدة عشرين دبيو أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة yayin da bawa ya nemi sanin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar ambatansa lokacin da yake cikin yalwa a rafa fi shiddati ubangiji zai san da shi lokacin da yake cikin tsanani sani ana nufin sani na taimako da agaji da tallafi amma ba haka ba ubangiji subhanahu wata'ala ya san bawan halin da bawan sa yake ciki kowane hali kake ciki babu wani abin da nallaha la yaqfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama' babu abin da yake buya ga Allah subhanahu wataala sama ko ƙasa to amma anan ana nufin sanda ake wato sanin da za a kawo maka tallafi da haka ka tuna Allah subhanahu wataala lokacin da kake cikin yalwa kake cikin jin daɗi ba, ba kan tattare da wata matsala to idan matsala ta taso to ka masu ubangiji subhanahu wataala ya tuna da kai ta hanyar taimakonka to mu akasi lokacin da muke cikin yalwa da kwanciyar hankali da jin daɗi da arziki da ni'ima sai mu manta da Allah ba za mu tashi tuna shi ba sai mun shiga bala'i kamar dai irin sanin mushrikai ba su tashi ambatan Allah sai sun shiga cikin teku igiyar ruwa ta taso jirgin ruwa na neman ya kife da su to na kuma da'awullaha mukhlisina lahuddin to kusan halin al'umma haka ya koma yanzu idan ana cikin ni'ima bawa in yana cikin ni'ima sai kaga ya manta Allah subhanahu wata'ala ba zai so ma a yi masa maganar Allah ba sai ya shiga matsala sai ya shiga matsala akwai wanda zaka ga yana karatun qur'ani yana zikiri yana halartar jama'a yana halartar juma'a yana halartar guraren majalisar zikiri irin waɗannan guraren da ake tuna Allah ake ambatan Allah zaka yana ta halarta amma da sarar ya taka wani matsayi an ba shi wani mukami to ba kwara ganin shi ba sai an sauke shi sai an sauke shi kuma sai ka gan shi a jikin garu ya jingina yana ji kafin a sake neman shi to mai amfanin wannan fi sabilillahi ba za ka tuna da Allah ba sai ka shiga wani matsala ko ka yi wo ƙasa amma da ka yi sama sai ka manta akwai Allah inda akwai masu gaya maka Allah ɗin kana sauraron su da zarar ka tafi wani yanayi shi kenan ba za ka ƙara ma sauraron su ba za su bata maka lokaci ko ko a'a za su matsa maka da wa'azi to mai ambatan Allah subhanahu wata'ala a cikin halin yalwa da cikin halin wadata da ni'ima to da zarar ya shiga cikin matsatsi to ubangiji subhanahu wata'ala zai kawo masa dauki wa qad jaa atharun ma'anahu wani athar ya zo wanda shi wanda ita ce ma'anarsa أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى شوى باوى ميداء ميأمة الله تعالى إذا أصابته شدة إذا ونسألني يساميشي أو سأل الله تعالى حاجة كويرك الله وتبكاته قالت الملائكة سي ملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف wannan sauti ne sananne daga bawan da yake sananne wato daman wannan sautin mun saba jinsa yana tashi da ambatan Allah da karatun alkur'ani da zikiri da tasbihi da mun saba jin wannan bawan mun san shi abinda ya budo daga bakinsa muryar mun saba jinta kaga bukata ta gama biya wal ghafilul mu'ridu anillahi azza wa jalla amma gafalalle mai bijirewa Allah subhanahu wataala idza da'ahu yayin da ya shiga matsala yana addu'a yana kiran Allah aw sa'alahu ko ya roke shi qalatil malaika malaikus ya rab ya ubangiji sautun munkar wannan murya ba mu santa ba min abdin munkar da ga wani bawan da ba mu san shi ba mu ba mu taba jin wannan murya ba so baya zikiri baya ambata Allah baya karatu ba ba abinda zaka ji na Allah a bakin sa sai yanzu da ya shiga matsala haka ba mu san shi ba kalmomin can da yake ambata na tasbihi da tahmidi da talili waɗanda su ne za su je su haɗu a gaban al'arshi suna ambatansa shi ba da su sau haka ba a san da shi ba ba ka wani ne wanda ba mu san shi ba cikin masu yi maka ɗa'a wannan asar ɗin abdullahi ibn ahmad ya kawo shi a cikin zawa'id na zuhud na imam ahmad haka na ibn abi shaiba ya kawo shi a cikin littafin al-musannaf الثالثة والعشرون فائدة العشرون دا أكو أنه ينجي كوكما منجات كما ينديك يتكي نسقر أبو فاطمة أنه ينجي كو أنه منجات وتشي ذكري مكبتاني مطيراني كوكما ينا تيرروا من عذاب الله تعالى daga azabar الله تعالى كما قال معاذ رضي الله عنه ويروى مرفوعا kamar da mu'azu Allah ya kara masa yarda yake faɗa kuma ana ruwaito wannan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama man amila ma amila adamiyun amalan anjalahu min azabillahi azza wa jalla min zikrillahi ta'ala babu wani abu da bawa zai yi ba wani aiki da bawa zai yi wanda zai kubutar da shi daga azabar Allah kamar zikirin Allah ta'ala wannan ya gabata a baya ce asar din bai inganta ba zuwa ga bai inganta ba marfu'an ba mawqufan duk bai inganta ba mun karanta abin nan mun karanta shi amma ma'anar da yake ciki shine zikiri yana yana tsirin da ba saboda zikiri yana daga cikin ayyuka na kwarai waɗanda yin su kuma yana kusantar da bawa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kusanci zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kuma yana nufin samun tsira daga azabarsa الرابعة والعشرون فائدة عشرين دهدو أنه سبب تنزيل السكينة وغشي وغشيان الرحمة وهفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم wato shi zikiri sababi ne na saukar da nutsuwa da kuma lullubewar rahama da kewayewar mala'iku ga mai ambatan Allah ɗin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wanda mun shi ma mun karanta shi a baya hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatazara ma ijtama qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna kitaballah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده cewa babu wasu mutane da za su haɗu a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wata'ala sannan su su rika karanta littafin Allah suna darasi suna darasinsa a tsakaninsu face nutsuwa ta sauka gare su kuma rahama ta lullube su mala'iku sun kewaye su وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كما أبنجي يا أنبتيسو ga mala'ikun da suke tare da shi a baya mun yi wannan batu sana alkhamisatu wal 20 fa'ida ta 25 annahu sababu ishtighal al-lisan an al-ghibati wan namimati wal kadhibi wato ambatan Allah sababi ne da yake shagaltar da harshe ga barin giba yi da wani ko annabimanci ko ƙarya ko aikin alfasha da mummunar magana ko maganar batanci fa inna al'abda la budda lahu min an yatakallam bawa dole yayi magana fa illa bai takallam bi zikrillahi ta'ala wa zikri awamirihi in bai yi magana da ambatan Allah da ambatan umarninsa ba takallama bi hadhihi al-muharramati aw ba'daha to zai rika ambatan waɗannan abubuwan na haramun ko kuma wani sashin su ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى باب وتهنيا da zai kubuta daga waɗannan abubuwa na haramun sai da ambatan Allah wato yawan ambatan Allah gwargwadon yadda bawa zai yawaita zai yawaita ambatan Allah to gwargwadon yadda harshen sa kuma zai guji wasu munanan ayyuka irin su ƙarya irin su annabimanci irin su giba irin su alfasha batsa da sauran kalmomi marasa kyau da za su rika fita ko harshe yake furzo su da zarar harshe ya zama da ya saba da ambatan Allah to waɗannan abubuwa kuma ba za su gudana akan harshen ba tunda dole dai harshe ya motsa dole dai harshe ya magana to in ba a faɗi alheri da shi ba to za a faɗi sharri da shi saboda haka mutumin da yake so harshen sa ya guje wa wato mummunar miyagun maganganu to ya saba masa ambatan Allah in ya saba masa ambatan Allah to waɗannan abubuwa kuma rasa kyau za su yi nisa za su nisa ci harshensa tun haka babu yadda za a yi bawa ya kubuta daga waɗannan cututtuka sai ta hanyar ambatan Allah kawai ya ce wal mushahadatu wat tajribatu shahidani bidhalika ya ce abinda muke gani da jar da tajriba wato sanin yau da gobe yana tabbatar da wannan فمن عود لسانه ذكر الله سان الله لسانه عن الباطل واللغو duk wanda ya saba wa harshensa ambatan Allah to Allah zai tsare harshensa daga mummunar magana ko yasashiyar magana inda ya saba wa da harshensa ambatan Allah wa man yabisa lisanu an zikrillah wanda harshensa ya bushe ga barin ambatan Allah tarattaba bi kulli batilin wa lagwin wa fuhsh to sai ya jika da kowace ƙarya da kowace yasasshiyar magana da kowace abin nan alfasha in dai harshen sa bai jika da da ambatan Allah ba to waɗannan miyagun maganganu za su jika harshen sa wala haula wala quwwata illa billah to ashe kaga hanyar samun tsira harshen kai zama abin nan lafiyayyen harshe ne ko tsarkakken harshe ne hakan ba za ta samu ba sai ta hanyar ambatan Allah Allah subhanahu wataala ka samu cikin masu ambatanka da yawa lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh